يا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه قال دقا كلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau asabar muna da azumi 27 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 wanda ya daidai da biyu ga watan yan albashi wato ko ba watan ku bane watan yan albashi miladiya shekara ta 2016 Allah da ikonsa kamar da larawa suke karin magana kullu atin at kullu atin qarib duk abin da aka ce dai zo to dai zo duk abin da aka ce dai zo to a kusa yake yanzu gashi Ramadan ya zo karshe yau muna da 27 azumi bai rage saura ko kwana uku ba ko kwana biyu muna roƙon Allah ya nuna mana na baɗi alheran da ke cikin wannan wata da wadda za su zo a bayansa Allah ya bamu sharrin da ke cikin wannan wata ko da zai zo a bayansa Allah ya tsare mu insha Allah kamar yadda na faɗa yau za mu dakatar da karatunmu mu huta sai bayan sallah in Allah ya nuna mana kuma kamar yadda kuka sani kowane shekara muna yin sallan idi a nan wajen gen village mukan gayyaci yan uwa musamman matasa mu je sharan gurin idan ya rage kwana ɗaya ko kwana biyu to bana ma haka kuma muna roƙon matasa da suke taimaka mana tare da akan turo sojoji gwamnati tana turowa sojoji da 'yan sanda da 'yan civil defense suna taimaka mana wajen ba da tsaro da kuma sa mutane su yi fakin a wurin da ya dace amma duk da haka mukan nemi matasanmu kamar 'yan danga da waɗanda suke sa irin falmara ɗin nan su taimaka saboda yawan jama'a da yake cika a wurin yana buƙatar taimako da haka bana ma muna buƙatar masu wannan falmara ɗin alhamdulillah 'yan danga kan muna tare da su dama mutanenmu ne kuma yana jin kuna da labarin abin da ya faru da su waɗanda suke can headquarter tamu sun yi hatsari wajen mutum goma sha ɗaya suka rasu shekaran jiya hanyar ningi zuwa kano suka yi taho mu gama da wata tirela wata tanka nan suka mutu shi ma direba ɗin ya mutu allah ya ji musu allah ya gafarta musu allah kuma ya tsare mu saboda haka insha allahu dai ranar 28 ranar lahadi kenan gobe kenan ko za mu je sharan idi din har zuwa ranar monday kuma kamar yadda muka saba yin sallah shine karfe takwas saura kwata ko bakwai da rabi in ba wani matsala aka samu na cinkoson hanya ba kamar yadda kuka sani wancan shekara mun tashi za mu je wani ya sa motarsa kan hanya ya cike ya toshe gurin mun fi minti kusan sha biyar ba mu samu hanyar wucewa ba wadda har muka yi latti a kan lokacin da da a fara sallah wannan mutum shi ya jawo mana to in dai ba irin wannan aka samu ko ruwan sama ba to insha Allah takwas saura kwata an yi ruwan sama kuma sai ya dauke in ya kai wajen zawali wato har azhar kenan ba a samu ruwan bai dauke ba to sai washe gari mai sallah haka ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka da insha Allah wannan shine lokacin da muka saka kuma ranar juma'a mun yi bayani da ake zakatul fitri da wadda ta faɗi a kansa da wadda ba ta faɗi a kansa ba to muna fata Allah zai bai mutane ikon yi kuma a bai mu fakirai kamar yadda kowa sani bana da yawa waɗanda ba su yi zakatul fitrin nan ba dan wallahi akwai wanda ya same ni yake ce mini kowane shekara yana bayarwa amma yana gaba shi bana shi ma yana bukata wallahi da yake ce bana shi ma yana bukata a bashi saboda yanayin abin da ake ciki abin baki Allah ya sauwaka Allah shine mai wadata Allah ya wadata mu Allah shine mai azurta Allah ya azurta mu za mu karanta wasu ayoyi kaɗan daga nan kuma sai mu rufe kamar yadda kuka sani muka ce kuma yau karatunmu na yau na dare zai zanto bayan sallan isha'i ne mu basharatan ba za mu yi tarawihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قطوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Kallazina min qablikum kanu a shadda minkum kowatan wa aksara amwala wa aulada, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'atum bi khalaqikum kama stamta'a allazina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum kallazi khadu ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun nan Allah madaukin sarki yana bada bayani ne akan irin abubuwa da waɗansu can suka aikata na laifuffuka na munafurci kamar yadda munafukan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka aikata sai dai bambancin su wadancan munafukan sun fi munafukan zamanin manzon Allah wancan kafiran sun fi kafiran zamanin manzon Allah da ƙarfi da wadata su mutane ne manya-manya da ƙarfin jiki da wadata amma duk da haka da suka saba ma Allah ƙarfinsu bai hana Allah ya kawar da su ba bai hana Allah ya musu azaba ba wadatarsu ta kuɗi ta dukiya bai hana Allah ya kawar da su ya musu azaba ba to shine ne yake Allah saukar da wani adan ta zama izina cewa to su ma fa munafikan zamanin manzon Allah tunda waɗanda suka fi su ƙarfi ma ga yadda aka yi da su to ina ga su kuma da ba su da ƙarfin dukiya ba su da na jiki kenan kawo da su zai zama mai kenan mafi sauki zai zama ashal an gane wannan shine Allah yake cewa kallazina min qablikum kaman waɗanda suka zo gabaninku kanu ashadda minkum quwwatan sun fi ku ƙarfi wa aksara amwalan sun fi ku dukiya wa auladan sun fi ku ma ƴaƴa su kafiran wancan zamanin da munafikan wancan zamanin sun fi kafiran zamanin manzo Allah ƙarfi sun fi su ƴaƴa sun fi su dukiya dama dan adam abin da yake gadara shi a duniya bai wuce waɗannan abubuwa ko dai ƙarfin jiki ya yi amfani da shi ko ƙarfi na dukiya ya yi amfani da ita ko ƙarfi na ‘ya'ya ya yi amfani da shi dan adam bai da wani abin gadara da ya wuce wannan ko gwamnati ma babban gadaranta menene ƙarfi in gwamnati ba ta da ƙarfi sai a rena ta ma an gane wannan to shine Allah madaukin sarki yake bada bayani cewa waɗancan kafiran sun fi kafiran zamanin manzon Allah sun fi munafukan zamanin manzon Allah ƙarfin jiki da yawan dukiya da yawan ƴaƴa fastamta'u bi khalaqihim ay bi nasibihim sun ji daɗi iya ɗan jin daɗin su na duniya na ɗan wani lokaci eh fastamta'atun bi khalaqi kamar yadda kuma kuke jin daɗi da ɗan rabon ku da aka ɗiba muku na nan duniya na ɗan wani lokaci kamar samta allazina min qabli kamar waɗanda suka zo gabanin su ma suka dan ji dadin duniya suka hole suka yi masha'a na dan wani lokaci wa khuttum khallazi khadu suka kutsa wajen wasanni wajen barna wajen munafurci wajen kafurci kallazi khadu kamar da kuma kuke kimtsa kuke kutsa a zamanin manzon Allah ku yi barna ku yi fasadi ku yi izgili wa mu'minai ku yi izgili wa manzon Allah ku zagi musulunci ku zagi musulunci su ma waɗancan ɗin abin da suka yi kenan Allah ya ce irin waɗannan mutane habitat a'maluhum duk aikin da suka yi tunda dai munafukai ne suna sukan musulunci suna masa izgini to dukkan aikin su ya faɗi fi duniya wal akhirah ba za su samu sakamako ba a nan duniya ba fa'ida a lahira ba fa'ida a nan duniya ba amfani a lahira ba amfani zaka duk wanda ya munafurci aikin sa ya ɓaci ba zai samu sakamako ba makomansa kawai wuta ce Allah ya sauka da kamar Allah ce wa ulaika humul khasirun waɗannan su ne ƴan wuta masu asara sun yi asarar rayuwarsu ta duniya sun yi asarar rayuwarsu ta lahira sun yi asarar gidansu na duniya don sun tafi sun bashi kuma za su yi asarar gidansu na aljanna na lahira domin wuta za su tafi Allah ya tsare mu
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
na'am Allah madaukakin sarki yace alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa adin wa samuda wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal mu'tafikat atatuhum rusuluhum bil bayyinati وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون nan Allah maɗaukin sarki yana ba da labarin abin da ya samu al'umomi ne da suka gabata irin na azaba saboda sun kafurce ma Allah shi ne Allah dinga ambatansu ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya ya ce alami a ce min na ba'ul lazina min ƙabli su mutanen makka labarin al'umomi da suka zo suka yi yayinsu suka yi kafurci suka wuce labarinsu bai zo musu ba ne eh ya zo wane mutane ne ƙaumi nuhin mutanen annabi nuhu allazina uhuliku bitufan fa ughriqu fi mutanen annabi nuhu sun yi kafurci an halakar da su da ruwan tufana wanda ya game duniya gabaki daya ba wanda ya tsira sai wanda yake cikin jirgin annabi nuhu to wai mutanen makka wannan labari bai zo musu ba ne wanda ya shekara dubu ba shekara hamsin a cikinsu yana musu wa'azi suka kangarce suka ibilisance suka kafurce ma Allah Allah ya halakar da su da ruwa wa'adin da adawa mutanen wa annabi hud allazina uhliku bi rihin salsarin atiya su da iska ka halakar da su iska ta dauki mutum ta gwara shi da bango ta gwara shi da bishiya sai ya mutu ya faɗi macece tukuna iska ta bashi guguwa haka aka dinga yi musu wa samuda qaumu salihin alladhina uhliku bin rajafa as-sa'iqa su kuma tsawa kawai mala'ika ya musu da ya musu tsawa sai da kuma girgizan ƙasa shikenan suka ku ba za ta zo ba haka aka yi dutse ya tsage duk mutanen garin suna gani kirikiri da rana ta fito da da diyarta ta fito da diyarta da ta fito aka ce to hadhihi naqatul lahi lakum aya wannan taguwa na ga tana aya gari kar ku taba ta fazaruha ta'kul fi ardillah kubatta ta ci ta ci abincin Allah don duk abin da yake ban kasa na Allah ne kubatta wala tamasuha bi su'in kar ku taba ta da wani mummuna abu ba fa ya kuza kum azab bali azaba ta kama ku nabi salu yayi musu iyakan gargadi naqatul lahi wa suqiyaha kasan Allah ne taguwan Allah ne kar ba ku taba ta a ina ba su ji ba suka dan fara kama abin kirki ranan shan ta ba za su je ba ranan shan su ba za ta zo ba za ta rika yawa ma gari gari ta tsaya kofar gidan wannan ya tatsi madara ya tatsi nono in ya gama ta za ta wuce madaran baya karewa baya karewa ta tsaya kofar wannan haka suke ta yi radda ba da da ta je ta shawo ruwan ana cikin haka cikin haka sai wata suka yi suka ce kai an takura su a ce duk yawan garin sun nan duk yawan garin nan a ce a raba mu shan ruwa da da dabba har a ɗiba mata wata rana wai ran shan ta su ba za su zo ba su kam Allah ya takura su su ba su yadda da wannan ba aka samu wani mujrimi aka ce to da yi jinga da shi za a ba shi lada zai soke ta ce shi zai iya zai soke ta duk abin da zai faru ya je faru fata'ata faqar fata'ata faqar suka ba shi lada ya soke ta yake na sa Allah annabi sadi yana zaune aka zaka bai labari aka ce an soke taguwan nan an soke ta ce Allah wadanda sun kunto kura ba ba aljanna sun da eh da aka soke ta yar he ta gudu jeji har yanzu ba ganta ba har yanzu shine wasu malaman tarjuma suke cewa inda Allah yake cewa idan lokaci yayi akhraja lahum dabbatan min al-ardi tukallimu anna an-nasa kanu bi ayatina da ce idan tashin kiyama zo wannan dabba za ta fito tana yi wa mutane alama da sanda cewa mutane sun kasance ba sa ba su imani da ayoyin Allah da malaman tafsir ya sun ce wannan yar karamar yar yar ce amma uwar sun soke ta bayan an yaka sun soke ta ta Allah ce annabi salihu ka ga ya mutananka tamatta'u fi darikum salasata ayyam wa'adun kayru maksu aka ce an ba three days notice kwana uku kawai duk abin da zaka ci kaci duk wani iya jin daɗin da kai kwana uku ka magana ta kare zaka mutu kwana uku kawai duk abin da ka tara kaci duk wani hole wanda kai duk wani jin daɗi kai kwana uku ne kawai notice aka ba su wasu hankalin su ya tashi wasu ka ci ha da Allah ba abin da za a yi ai mun dade muna muna saba muna muna muna abin da muka ga dama mun dade ai muna saba ma Allah nasa ba abin da ya faru yanzu ma ba abin da zai faru wani suka ce a'a annabin Allah ne ba tunda ku duba inda muka roki ba taguwan nan fa ta fito fa dutse fa bai fito taguwa muka roka ta fito kuma wanda ya fito taguwan nan ba zai iya mana wani abu ba kuna gani wasu masu hankali suka ce akwai abin da zai faru hankalin sai tashi amma masu shakawa suka ce kai akwai abin da zai faru shikenan kwana uku yana cika cif aka sa mala'ika jibril ya musu tsawa duk wanda yake tsaya cikin kawai sai da ya kame kawai ya bushe aka sa kasa kuma ta tsage kawai ta afka da su maza ta riga ta kare Allah ya gama aiki kalamhim bil basar kamar kifta idan an gama da su an gama ayin kaga dan adam yana tsaye Allah ne ya bashi wallahi Allah ne ya bashi to haka nan shine Allah ke ba da wani cewa wa samuda da mutanen samuda mutanen nabi salihu an halakar da su suma ba su ba wa qaumi ibrahim mutane annabi ibrahim alladhina uliku bil baud namarut shi kuma sauro kawai na jefa mu shiga hancin sa shikenan sauro zaman sanadiyan duk manyan manyan gare din malawa din sau Allah tura ku kowa sauro kwa daya in ya shiga hanci kawai ya fito tana ya make masa nan yayi ta attishawa ba zai fita ba yayi amai ba zai fita sai sai numfashin sa ya fita ka duk Allah ya kashe su Allah ya iya kama mutane ka duba yar karamar halitta sauro karamar halitta ta zama ajalin mutum wadda aka nace man kadan adam yana tsaye Allah ne ya bashi kawai Allah yana da hanyoyin da dabi ya gama da mutum wa ashabu madayat madayana mutane annabi shaibu su ma aka halakar da su su kuma da me aka halakar da su da wuta su ma wuta ta aka halakar da su wal mu'tafikata kaje wal mu'tafikata kaje da kyan da yake cewa wal mu'tafikata ahawa fagasha fagasha ha ma gasha suwaye wani mota fika ne suwaye ne kane mota fika ta suwaye ne kane mutane annabi wane ne annabi lutu kaulan waye mutanen fir'auna annabi lutu eh akwai da suke cewa mutanen annabi lutu ne amma bayan su ba bayan su ba wasu suna cewa mutanen annabi shaibu din ne wasu akwai daga cikin mutanen annabi shaibu ɗan ne haka nan akwai saɓani akan mutanen almutafikat ko almutafikat akwai saɓani a kansu wasu ce mutanen annabi lutu ne wasu ce mutanen wane ne annabi shaibu ne su ce kai nan ma mutanen wani annabi ne kawai da ba a faɗa ba dan wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka sai a faɗa abin da aka yi musu kawai ba ma faɗa annabin nasu ba kawai sun wuce to a takaice su kansu sun saba ma Allah su ma Allah halakar da su Allah ya ce a tatumu rusuluhum dukkan su waɗannan da aka ambata da sauransu manzannin su da Allah ya aika mu sun je wurin su bil bayyinat ay bil mu'jizat mu'jizat an sun je musu da mu'jizozi wato miracles ai fitowar taguwa din ma ba ba mu'jiza bane ai mu'jiza ne annabi Ibrahim aje ba shi wuta bata kama shi ba bata kona shi ba mu'jiza bane su annabi Musa ga sunan ga sanda ga hannu duk ga sunan saka sun je musu da hujjoji wanda ke nuna su annabawan Allah ne manzannin Allah ne amma fa ma kana Allah halakar da su da Allah yayi fa ma kana Allah ba haka kawai ne Allah dan zalunci halakar da su a Allah ba zalunci laifin su ne su suka yi kafirci yawa wa ma kana Allah liyazlimahum Allah bai kasance zai zalunce su haka kawai haka siddam suna bautansa sun bi magana su halakar da su Allah baya haka walakin kanu anfusahum su suka zalunci kansu da kafircin da suka yi da kin bin dokan Allah suka yi su ne abin da ya same su kenan to duk wannan ana faɗa ne dan Laraba na zamanin manzon Allah da mu cewa mai hatara ga waɗansu mutane can da suka yi kafirci suka bujurce Allah ya kama su to kada mu kwatankwacin irin aikin su mu ma ya kama mu an gane wannan sai ci gaba
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم yawa ta su almutafikata din da me aka halakar da su ne idan mun dauka mutanen annabi lotso ne kamar yadda malaman tafsir da ma suka ambata mutanen da me aka halakar da su mutanen annabi lotso waja'alna aliyaha safilaha wa amtarna عليهم هجارة من السماء su halakan da aka masa sukan nau'i nawa ne ma nau'i uku na farko tukuna akwai tsawon mala'ika su ma da aka yi musu kun ji daya bayan tsawa an dauki kasan gaba ɗaya garin da abin da kaman kai ne ka dauki kasa cebur ka dauki kasa sai ka kifa sai da aka daga garin gaba ɗaya da gine-ginensu da dabbobinsu da komensu aka je can sama sai aka juya yi fiye da kife azaba nawa kenan sai kuma duwatsun da aka dafa su da yumbun wutan jahannama kamar ka ce atomin bomb ko aka musu ruwansu magana ta kare ka gani ka ga da nau'in halaka da saboda me luwatsi amma yanzu ga nan luwaɗi ya zama abin komai ba wajen 'yan siyasa da da da da da da fasikan mutane da an riya cewa mai yin luwaɗi dai samu ɗaukaka dai samu kuɗi dai samu tun da dama saboda munanan ayyukansu la sawaba wal mu'minuna wal mu'minatu Allah ce mu'minai maza da mu'minai mata ba'duhum awliya'u ba'd sashin sai yana taimakon sashi taimakon sashin mu'mini akan me kenan aikin alheri kamar yadda munafukai suna taimakon sashi wajen aiki menene sharri da sabon Allah haka ma Allah ya ce ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki su kenan mu'mini Allah sanya mu cikin su wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna biyayya ma Allah da manzonsa suna bin dokokin Allah suna bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ulaika sayarhamuhumullah wadannan kan Allah ce da sanin zai ji kansu zai ba su aljanna inna Allah azizun Allah shine mabuwayi hakimin ko mai hikima cikin ayyukansa na'am
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
Allah ya ce wa adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adan wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim Allah ce yayi alƙawarin aljanna wa mu'minai maza da mu'minai mata kuma aljanna din nan tajri min tahtiha al-anhar idanuwan ruwa yana gudana a ciki an gane ba lahira ba ga ruwa ba dauko ruwa ruwa yana gudana duk inda mutum ya kewaya a gidansa khalidina fiya kuma za su dawama a cikin gidan aljanna din wa masakin tayyibata a gidaje ko masu kyawu wanda aka kera su da ainihin zinare da azurfa eh fi jannati adan a cikin aljanna madawwami aljanna da aka yi tattalinta bayan haka warduwanun min Allah ga yardan Allah aka ce yardan Allah din tafi ma komai dadi a gidan aljanna domin yardan Allah ya nuna kenan Allah ba zai sake yin fushi da mutum ba radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da mu'minai mu'minai ma sun yarda da kyautan da Allah ya yi musu zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo babba a ce mutum ya samu aljanna kuma Allah ya yarda da shi ba zai sake fushi da shi ba wannan ya samu rabo da babu kamar sa Allah ya bamu
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
الله يا أيها الذين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم wa ma'awahum jahannam wa bisal masir Allah ce ya kai wannan annabi wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi aka ce yi jihadi ya yaki kafirai da takwabi wal munafiqina su kuma munafikai wa gulus alaihim ka kauka sa samu su da harce domin su munafikai ba a yakan su da takwabi tunda suna majalisin manzon Allah in ya yaki sa ya hada cikin gari a ce Muhammad kuma yana kashe sahabban sa to su dai sai dai ai musu wa'azi kuma a kausa samu shi ne wa gulus alaihim wa ma'awahum jahannam dukkan su da kafiran da munafikan makoman sotan jahannama ne wa bisal masir tir da wannan mummunan makoma da munafikai da su tar da ainihin kafirai da su tar Allah tsare mu
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
ga kai kan shi kenan dan na dare abubakar yake mana jazakallahu khairan Allah ya saka wannan aya ta karshe da malam ya karanta mana tana da asbab mu ce sabab ko asbab wato dalilin saukanta akwai sabanin malamai malaman tafsiri da dalilin saukanta amma bari fara jin ma'anan ta tukunna Allah ya ce ya halifuna billahi munafukai suna rantsuwa da Allah ma kalu cewa su wasu faɗi wasu faɗi wata wata su faɗi wata mummunan magana ga manzon Allah ba wasu faɗi wata mummunan magana ga mu'minai ba Allah ce wa laqad qalu kalimatal kufr alhali sun yi magana ta kafirci sun yi magana ta ridda wa kafaru ba da islamin suka kafirta bayan musuluncin su kun tuna an da makaranta kwanakin bayan can qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum kuntuna to disamtin haka take daidai take da wannan aya din da haka wannan suka dauki sababu din saukan wannan shine waccar an gane wannan amma dai bari ku dan ji sabab din da malamai suka kawo na daya wanda sababin da aka kawo shine wanda yake kama da waccan cin waɗansu munafukai ne suka fita zuwa yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan suka dan samu rata tsakaninsu da manzon Allah wato idan yana gaba ko suna baya ko yana baya ko suna gaba don haka ake wajen tafiya wani lokacin na gaba ya koma baya na baya ya koma gaba to sai su suka zagin manzon Allah suna zagin sa suna zagin sahabbansa to suna cikin haka sai Huzaifa sai ce wala sai ya ji ya ga manzon Allah dan shi ya ji abin da suka faɗa ya ji irin kalmomi da munanan kalmomi da suke zagin manzon Allah da shi ya ce wala sai ya faɗa shikenan sai je sawon manzon Allah ce ga ba abin da waɗansu munafikai suke faɗa game da suna aibanta ka suna zagin ka shi kenan sai Allah saukar da wannan aya an gane wace aya kenan aya take gaban mu ta yanzu an gane taib a sababi na biyu shine cewan katada ne ya ruwaito kuma ibnu jarir ya fitar da shi a littafin a littafin sa na tafsiri cewan waɗansu mutane ne guda biyu suka yi faɗa ɗaya daga cikin kabila ta juhaina ɗaya kuma ta gifar an gane kabilan juhaina ɗaya mutumi ɗaya ce kabila ce ta juhaina ɗaya kuma ta kabila na gifar kabiloli ne na larabawa sun yi faɗa ne kuma a wajen shan ruwa a wata ruwa aka ce a tsakanin ausu ne da khazaraj wato ɗaya wannan ɗan ausu ne ɗaya ɗan khazaraj suka yi faɗa a wajen shan ruwa to bayan sun yi faɗa sai kowa ya kira ɗan uwansa ɗaya kabilarsa cewa ya zo ya taimaka masa ɗaya zo ya taimaka masa to shi kenan bayan sun yi haka shugaban munafukai da ake ce masa abdullahi bin ubay bin salul sai ya zo wurin su da suke faɗa ɗin maimakon shi ya raba su ya sasanta su a'a sai amfani da wannan daman wajen ƙara zuga su da haɗa su sai ce wallahi la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal ya ce mu wannan musiba muhammadu ne ya kawo mana ita ya zo mana sabon addini manzan Allah yawa ai na kamar suratul munafiqun ma ta ambaci wannan ko da yin raja'ana ila al-madinati yawa ya ce muka koma madina kawai za mu kori baki za mu kori baki daga garin mu kaskantattu yana nufin su ne a azu manzala kuma fa ne ne azal su ne kaskantattu to shi kenan Allah da ikonsa kuma sai Allah ya haɗa shi da ɗansa ba ɗansa mumini ne yana ɗansa Abdullahi da aka dawo wurin yaƙi to ɗansa ya ji labarin ga abin da uban nasa ya faɗa an dawo wurin yaƙi ya zo ƙofar Madina da a shiga ɗan dama ya yi sauri ya zo ƙofar Madina ya tsaya da takwabinsa wannan ya zai wuce yana kallonsa wannan ya zai wuce yana wancan sai ga babansa munafiki ya zo yana zuwa sai daga takwabi ya ce munafiki wala ba za ka shiga ba kai ne kaskancacce manzo Allah shine madaukaki kuma wallahi in ba manzo Allah ya maka izini ba in ka tsallaka nan sa da kanka shikenan suka tsaya da uba charko charko ga takobi ya daga kansa shikenan zaka ce to bara ji a ga manzon Allah aka je manzo Allah dama ya dade ya shiga Madina aka ce fa gafa Abdullahi ya tara babansa fa ya ce in ya daga kafa dai sare masa kai in kai kai masa izini sai manzo Allah ce aje a ga masa ya bashi ya shiga ka san manzo Allah da jin kai aka zo aka samu abdullahi aka ce masa to manzo Allah ce ka bashe shiga shikenan sai bashe shiga to shine sai wacce aya ta sauka la in raja'ana ila almadinati la yukhrijana minha azal menene yawa azamin hal azal yawa to ayan wacce ta sauka to aka ce wannan magana din ma wannan kalma ta kafirci din na zagin manzon Allah aka ce Abdullahi bin Ubay bin Sulh shi yayi ta a wurin yaki an gane wannan yawa yawa a sababi na uku shine cewa Abdullahi bin Abbas ne ya ruwaito cewan akwai wani mutumi wanda yana da siffa irin ta shedan munafiki ne yana cutar da manzon Allah yana da gashinsa charko-charko baya kun baya tsefe shi yana da idanu manya-manya jajawuro yana da babban kirji kato ne kuma idan sa jajawur baki yana kalansa baki da ja haka yake azarak munafiki ne har ma manzo Allah sallallahu yana so fata da shedan to shine har ma manzo Allah wata rana manzo Allah yana hutu a jikin bishiya sai ce innahu sayatikum insanun yanzuru ilaikum bi ainai shaitan yace wani mutumi zai bullo muku idan yana kallon ku dawo kallon idan dawo kallon sa irin na shaitan ne fa iza jaa fala tukallimu idan yazo kar koya masa magana in ji manzon Allah falam yal bisu sabon manzon Allah basu dade basu dade ba suna zaune an tala rajulun azrak sai ga wannan mutumi din wanda yake da irin wannan suffa din fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yazo yayin Allah kira shi amma malaka da ya dama ya ga saban sai cikar kowa ya masa magana ku banni da shi da yazo yayin Allah ya kira shi sai fa qala sai Allah ce masa alama tashtumuni anta wa ashabu wa ashabuk mene maka da kai da mutananka ireranka kuke zagi na kuke aibanta ni wato malala kenan ya masa tambaya mene maka wani aibi ne maka da kai da mutanenka kuka yi guri kuke zagi na fantalakar rajulu faja a bi ashabi mutumin wannan mutum bai ce komai ba sai ya tafi cikin gari wani yaro ne wannan ne kane shikenan manzo Allah ya tambaye ya ce an gaya mini da kai da mutanenka kuna zaki na kuna ibanta ni mene yi muku laifin mene yi muku mutum bai ce komai ba sai tafi cikin gari ya je ɗebo mutanensa sai suka zo sai mu Allah ya maimaita musu irin wannan tambaya ne ya ce mene yi muku kuke zage na kuke aibanta ni sai suka dinga rantsuwa da Allah cewa su wasu ce komai ba sai wasu zagi manzon Allah ba to shine Allah ya saukar da wannan aya din ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah cewa ma qalu kalimatul kufr wasu faɗi kalma ta kafirci ba wato bi mana wasu zagi manzon Allah ba alhali ne kenan sun zaga to dama su munafukai ba a wancan lokacin ba har a wannan babban bukatan su su rantse ma siyar dan siyar da kai don karka yi musu mummunan zato karka musu zargi sai sa zamanin manzo Allah ba wanda ya kai munafukai ƙarya da rantsuwa kan ƙarya to shine wannan aya da malam ya karanta yanzu wadda kuma kamar yadda na faɗa cewa kanta damu kwana Allah ya ce ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah ma qalu ba su faɗi kalma ta kafirci wai ba su zagi manzon Allah ba Allah ce wala qad qalu kalimatal kubra alhali tabbas babu ja da haƙiƙa sun yi kalma ta kafirci sun zagi manzon Allah sun aibanta musulunci sun aibanta Allah wannan sun yi wa kafaru ba da islamiyin sun kafirta bayan da sun ce su musulmi ne munafukai kenan إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون وهموا بما لم ينالوا to wannan ita ma akwai sababin saukanta kaga wani bangare ne na aya Allah ya ce sun himmatu sun yi niyan yin wani makirci amma ba su samu dama ba wa san makirci da suka kulla da su yi ai mun na faɗe shi kwanakin bayan da an ba ba manta ba kashe manzon Allah yawa ana dawa daga wurin yaki din sai suka ce suna so su gana da manzon Allah kan wata matsala a wani kogon dutse a wani tsarkakkiya amma suna so gana shi shi kadai ne ashe sun shirya ainihin takubba yana zuwa kawai da sare kan manzon Allah wannan gurin kowa ya huta to shine Allah ya yi wahayi ya ga manzon Allah manzon Allah ya kira ku zai fa ya nuna musu yace da wani da wani da wani munafukai ne an gane wannan shine Allah ya ce wa hammu bi malam yanalo sun himmatu sun yi niyan kashe manzon Allah amma ba samu dama ba Allah ya tsayar da manzon Allah Allah ya kiyaye shi wallahu ya asmuka minan nasi an gane wannan tayyib Allah ya ce wa hammu bi malam yanalo ba su samu bukatan su ba wa ma naqamu illa an aganahum Allah wa rasuluhu anan da mukana an gane wannan ko ayoyin da dan sauran tsayin su sauran tsayin ta da sauran tana dan tsayi da kuma tana bukatan dogon bayani haka yana gada mu kwana nan insha Allah a karatun mu na gaba zamu tayi a ita zamu maimaita wannan aya din ta 74 an gane wannan ku sa mana makin ta 74 a wace sura suratul tauba dan ba bare mana mu ta nema inda muka tsaya ba da can kowa ya tambaye ce ya manta kowa tambaye ya ce ya manta to ku ban isa alama Allah ya nuna mana ba ne sa alama har da yana saka bana eh Allah karanta mana dan tambayi ko samu tashi
Assalamu alaikum. Farko ga waɗansu wanda suka kawo kaya ga marayu, wata ta kawo turmin gani guda uku da dubu uku ga marayu, wata kuma ta bada ɗari biyar ta roƙon a sata addu'a ba ta lafiya ko ba shi lafiya. Ita kuma wancan da ta kawo ita ma ta son a yi sata addu'a. Suna kuma so kawo butoci a baya na alula su ma suna neman a sasu addu'a. nan wanda kawar takarda nan wani ya cewa wai wani ya turo wai man alkasim umar hotoro a kano wai ya turo abokinsa ya kawo maka ziyara ta wani ya shi sun ce ya turo abokansa ba mai shi ba kuma
to da farko da waɗanda suke neman addu'a da mu da su dukkan mu Allah biya mana bukatun mu na alheri Allah ya ji kan iyayen mu da kakannin mu shin akwai malam alkasim hotoro ya turo abokinsa zai kawo mana ziyara ina ya iso ko da daddare ne bismillah ya ta bismillah an ce in ce kagan kanan tambaya bismillah bismillah amma ba ta zuwa nan ba ko malam kamar wanda daɗewa kan ba ba kai ne ba ta zuwa nan ba yawa bismillah yawa ta wadda ga wuri da mu dan bashi dama ce wani abu ko na ga kamar sun taba kawo mana ziyara da
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ينقوم من وننجري وتبوشي a madadin yayana kuma wanda muka taso tare shine sheikh alkasim umar wanda ɗaya ne daga cikin ayatullah wanda muke gani a wannan zamani wanda allah ya yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda muna gode wa allah kwarai da gaske akan haka a gaban shi malaminmu allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara musu lafiya. Sunana Muhammadul Bashiru Ahmad Muhammad. Kuma wannan wuri ba bakon zuwa na ba ne, kuma karo na gaba akwai ɗan uwana yayana Malam Sabitu Hudu wanda ya rasu ‘yan wasu shekaru da suka wuce wanda ya haɗari a yayana ne, mahaifiyarsa yar mahaifinmu ce kuma tare muka yi karatu da shi shi in zai tuna zai iya tuna shi wanda da yana zaune a abuja alaramma kenan ya dawo nan ya zauna kuma daga baya ya yi haɗarin mota ya rasu muna fata allah ta'ala ya masa rahama a gurguje ina ta yau 'yan uwana murna waɗannan fuskoki masu albarka fatana da fatanmu gaba ɗaya yadda muke taruwa a wannan wuri Allah ya tara mu a darussalami gaba ɗaya ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a wataran yana karatu da ɗalibansa irin wannan sai suka zo wani hadisi wanda yake nuna ceto na muminai wanda Allah ta'ala zai ba su izini su yi yake cewa idan wani ya duba ya ga wani wanda suke wata harka ta Allah da shi a duniya sai bai gan shi aljanna ba sai ya tuna da shi sai ya ce a ba shi cetonsa sai ya ce da almajiransa dan Allah a cikin ku dukkan wanda ya duba ni bai ganni a aljanna ba ya nemi Allah ta'ala ya bashi cetona sai ya fashe da kuka su ma almajiran nasa suka fashe da kuka suna kuka yana kuka dama kuma harkar tafiyar sunna haka take ba wanda yake baiwa kansa tabbas malam qahbani rahmatullahi alaihi za mu ji a cikin nuniya yana cewa wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani wala a'radu anni wa mallu suhbati wala bu'tu ba'da karamatin bihawani لكن سترت مآيبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني yace da dai mutane sun san tsiyata da ko sallama ba za amin ba amma Allah kai kai mun sutura sai dinga gode wa Allah ne masa kirari fa wa haqqi hikmatika allati ataitani hatta shadatta bi nuriha burhani har izuwa karshe shi ma ibnul qayyim rahmatullahi alai a cikin nuniyar yanayi wa Allah wato tawadu yana cewa ya rabbi gufran qad tagat aqlamuna ya rabbi ma'dhiratin ma'dhiratan min al-isyan so daka ina fata Allah ta'ala gaba ɗaya hada mu aljanna ya sanya mu kuma cikin firdausil a'la da karshe magana ta shine mu kuma rike tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi har abada wannan ita ce babbar rana da 'yan aljanna za su gani Allah ta'ala kasa duka taron nan da mu za a yi wannan abu sai wannan yardar Allah Allah ya gaya mana ana samun ta cikin biya ga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga haka cikin suratu Ali Imran inda Allah ta'ala ya ce alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun wattaqaw ajrun azim san a ƙarshe sai ce wattaba'u ridwanallah kuma sai suka bi yardar Allah suka bi ta sun same ta kenan a sakamakon ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ake barari abin da ake nema kaunar Allah jalla wa ala bahaushe ma yace in Allah ya soka uban kowa ma ya kika to wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Allah yake so kamar yadda Allah ta'ala yace a qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace da su in Allah kuke so to ku bi ni sai Allah ya so ku da ƙarshe hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana a ta'ifa wanda za a samu a cikin al'ummarsa dukkan gurɓacewar zamani da aka tambaye shi suwaye sai ce su ne wanda suke kan abin da nake kai da nisa da sahabbaina duk inda ka je majalisi na ahlus sunna zaka ga qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dama kuma shine ilimi ibnul qayyim yana cewa العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك الخلافة جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه ilimi shine Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce ba wai rufa rufa ko kuma kama kama shine ilimi ba ka dinga cewa ai an ce maka annabi ya ce kace ai wani ma ya ce waye wani ana maganar fiyayyen halitta النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمال دين الله دين, دين محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الذات الذي لم يجتمع يوما على ظلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الظهراء من ظهره الظهراء والحسنان wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shine fiyen halitta to in an ce magana kurum ne sallallahu alaihi wasallam so da haka ilimi shine Allah ya ce manzon Allah ya ce kullul ulumi siwal qur'ani mushkilatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din alilmu ma kana fihi haddathana wa ma siwahu fawaswasu shayatin dukkan ilimi shine Allah ya ce manzo ya ce idan ko ba haka ba wannan duk wani abu ne na bata lokaci idan ko ba haka ba abu ne na bata lokaci fiyayyen ilimi shine haddathana so da haka ƴan uwanmu na wannan gari mu ne muku barka mu ne muku murna Allah ta'ala ya ƙara haɓaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari malam Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa malamanmu na wannan gari na sunna Allah ya ƙara taimakon su Allah ya ƙara tsare mana su malamanmu da suka dinga rasuwa da waɗanda aka dinga wato kashewa musamman malaminmu Sheikh Malam Ja'far Mahmud Adam adam rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a da sauran dukkan malamanmu da malam na kuma da irin su shi ma a wannan kwanan nan ubangiji Allah kai musu rahama malam Allah ka za tsawon kwanan su Allah kai wa zuriyar su albarka abin nan da suke Allah ya sanya shi a mizan na hasanat din su Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fik barakallahu fik Allah ya saka da alheri kun ga cikin aujazul waqt wa aksaru dan kankanin lokaci kun ga ga fa'idan da aka samu dama kusan sai sa idan waɗansu malamai da su kawo mun ziyara na kance su bari sai lokacin da ɗalibai suke nan saboda a samu fawaid kun ga bawan Allah nan da zai kawo mana ziyara wannan Sheikh Aminu Daurawa sannan ya kai mu makaranta na ce da ni kan na fi son ya kawo mana lokacin da muke karatu saboda amfana saboda ainihin lita ummar fa'ida don fa'idan ya zanto ta kai ga kowa kuma ya alƙawarin haka ɗaya insha Allah tun ga yanzu Muhammadu Bashir gashi cikin ɗan lokaci kaɗan ya kawo mana maganganun malamai ya kawo mana maganganun sahabbai ya kawo mana maganan Allah ya kawo mana maganan manzon Allah da kuma dama dama shi kenan Allah ya ce annabi ya ce sai abin da ya muwafaka da wannan shine irin maganar sa Ibn Qayyim din ko ba shine bane saboda haka Muhammadu Bashir Allah saka maka da alheri kamar da ya mana addu'a cewa wannan fiskoki yadda muka taro ana Allah hada mu gidan aljanna to muna roƙon Allah karbi addu'ar sa Allah karbi addu'ar sa yawa kuma kamar yadda ya faɗa cewa ran tashin kiyama idan mutum bai ga wanda yake masa tsammanin ganin sa a gidan aljanna ba kamar abokinsa to zai nemi Allah ya bashi cetonsa to mu ma an ba ku gan mu ba to dunnan kowa zai ce ila sai Idrisu mala sai girin magana yace Allah ba ni ceton Idrisu kowa yayi ba dakan nan in ce za ku cece ni yawa to ni ma an ban gan ku ba yace ina wani ina wani Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri Allah ya biya kuma gashi ya zo daidai lokacin da kusan lokaci ma cika ko to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سيدنا الجلال الله ساكا مالا من غودي من غودي مالا